لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya Allah madaukaki da ya kaddara haduwar mu a wannan gari mai albarka fulcin kanawa a nan karamar hukumar toro a jihar Bauchin Najeriya a cikin wannan wuni na goma sha bakwai ga watan arrabiul awwal hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 20 ga watan tara 2024 a kirgin miladiya bayan bin batakan gaisuwa mai gundumar wannan yanki da dukkan waɗanda suke manya-manyan mutane da Allah maɗaukake ba su ikon halarta da manya-manyan malamai da almadirai yan uwana da manya-manyan abokaina da suka karrama ni suka taya ni ziyarar wannan gari mai albarka dr umar shehu aliyu da malam yahya yarima duka ina ƙara mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na yi matuƙar farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar haɗuwa ta da waɗannan fiskoki masu albarka a wannan gari mai albarka kulcin kanawa ban sani ba ko duk kanawa ne a garin ko ya aka yi ban sani ba to an ce da kulcin kanawa da Allah dai asalinsu kanawa ne ko to kano kuma an sani dama tumbin giwa ne ko da mai gabo an fika da aka duk abin da za mu kawo tun da dai kanawa ne a garin suna da shi abin da ya kawo mu kawai zumunci ne da ziyarar juna Allah maɗaukake ƙara haɗa kan kan gaskiya Allah ya datar da harshen mu duk abin da za mu faɗa mu zama mun faɗa abin da Allah yake so kuma Allah ya haɗa mu da mu da kula da akai maudu'i da aka ce in yi magana a kansa al-istiqama gaskiya wannan maudu'i ne babba kuma mutabid ne wanda yake mai faɗi kuma ba kamar ni ne ya kamata a ce na yi magana kan wannan tabibin ba domin alistiqama wato wani mataki ne na kololuwa wanda duk mutumin kirki iya abin da yake so ya kai shine ya zama mustaqim to kaga da ya kamata a ce wannan ya zama mustaqim shine zai magana akan alistiqama amma kullun addu'a nake yi Allah madaukaki ya ce ya sa na zamo cikin mustaqimin Allah ka sanya mu ciki mustaqimun a karmar al-istiqama kalma ce ta larabci istaqama yastaqimu mustaqiman ibn faris a cikin littafin sa mai albarka mu jimu muqayis al-lugha yace kalmar istiqama daga kalmar qawama ne qafun ne da wawun da mimun wanda waɗannan kalmomi guda wannan harufa guda uku suna da asali guda biyu in je ibn faris babban malamin lugar larabci ya ce daga ƙawama ita kuma ƙawama tana da asali guda biyu ingantattu da ake faɗa a larabci akan faɗa wani lokacin ana nufin jama'atu nasi wato taron mutane daga wannan kalmar ne ce ƙawama wannan shine ake ce ƙawmu ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi duk kalmar qaum qaum qaum da kaji daga kalmar qawama ce yace asali na biyu da ake riskar da wannan kalma ta qawama wanda daga cikin da ake cirowa istiqama asalinta na biyu shine al-intisab kafuwa da jajircewa a wurinsa ne a cikin wannan kalmar ne kuma ake cirowa tsayuwa ƙama ya ƙimu ƙiyaman daga ƙawama ne shi ma allazi ne kuruna allaha ƙiyaman wa ƙo'udan wa ala junubi ta kaga daga shi ma daga ƙawama ne to wannan kalma ta ƙawama a cikin da ake cirowa istiqama a yi mata ziyadatun harfai a yi mata ziyadatun sin sannan a yi mata ziyadatun ta sai ta zama istaqama istaqama yastaqimu mustaqiman wannan kalma a ayin an dauke ta a maganar lugar larabci kenan bangare na biyu ita ne asalin a istiqama take nufi wato tsayuwa da jajircewa akan abu shi yasa saboda maza su ne jajircaccu akan al'amura in ba an yi rashin sa'a ba shi yasa Allah madaukake ce ar-rijalu qawwamuna daga qawama ne shi ma ai ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim saboda asali mazaje su ne tsayayyu in aka samu namiji amma ba tsayayye ba to ba haka aka so ba ana so namiji ya zama kullum jajirtacce ne tsayayye shi yasa Allah madaukake ce ar-rijalu qawwamuna amma in ya zama da cewa an samu koma baya ne sai ga cewa namiji ya koma mata mata ta koma ita ne namiji to wannan a bangaren lugar larabci kenan amma a ma'anar shari'a istiqama malamai sun bata ma'ana da yawa kuma an bata wannan ma'ana da yawan ne saboda wato kalma ce jami'a wanda take tattara dukkan wani alheri an tambayi sai na abubakar radiyallahu ta'ala kalmar istiqama mai take nufi sai ce al-istiqamatu Allah tushrika billahi shay'an yace abinda ake cewa istiqama shine kada ka hada Allah da wani kar kai wa Allah shirka kenan istiqama a wajen sai na abubakar anan me yake nufi da ita tauhid kadaita Allah subhanahu wataala da bauta shi ake nufi da istiqama a fassarar da sayyidina Abubakar yayi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da aka tambaye shi akan maganar istiqama me ake nufi da istiqama sai yake cewa an yastaqima ala al-amri wan nahi wa la yaru rawghana fa'ali yake cewa abinda ake cewa istiqama shine an yastaqima al-mar mutum ya daidaitu alal amri wan nahyi akan dukkan umarnin Allah da dukkan hanin Allah abinda Allah yace yayi duka yayi abinda Allah yace bari duka ya bari wala yaruga rawgana ta'ali kada ya rinka waiwaye irin waiwayen dila ka san dila saboda wayanta kullun a dubawa take ka duba nan ko wani zai kullo ta nan sai ta duba nan ta duba nan ta duba nan to kare yayi haka ya zama yana tsaye akan hanyar Allah subhanahu wataala kar ya rinka kwana kar ya rinka sakin layi kar ya rinka sauka shalda a ya rinka tafiya a hanya rododar yace shine ma'anar al-istiqama an tambayi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kafin shi sayyidina usman dan affan radiyallahu ta'ala an tambaye shi me ma'anar istiqama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu aka ce me ma'anar thumma istaqamu sai yace istaqamu akhlasu amalahum lillah ai sun tsarkake aikinsu sun yi saboda Allah sai sayyidina usman ya fassara al-istiqamatu da al-ikhlas abin da yake nufi kenan al-istiqamatu ita ce al-ikhlas al-ikhlas wato duk abin da zaka yi kai shi saboda Allah shi ko sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da aka tambaye shi ma'anar istiqama sai ya ce ada'ul fara'id duk abin da Allah madaukake wajabta maka ka aikata shi ake nufi da istiqama da waɗannan maganganun za ku fahimci cewa wato istiqama ma'ana ce wanda take mai faɗin gaske shi yasa malaman su wadan wayannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu da suka yi ta maganganu daban-daban daban-daban amma kowace mana idan ka duba za ka ga cewa tana umarni da wani babban al'amari wanda Allah madaukaki yake so a yi da haka shi yasa suka dunkule suka ce in kana son ka aman ka san ma'anar al-istiqama a dunkule suka ce abinda ake nufin ita al-iltizamu bid-din kullihi ruko da addini gaba daya bimtifali awamirillahi wa tinabi nawahihi ta hanyar bin umarce-umarcen da Allah madaukaki yayi da barin dukkan abin da Allah madaukaki ya hana wannan kuma ya shafi itiqadat da ibadat da mu'amalat ya kunshi abin da zaka kudurta a zuciyarka ka tsaya dodar akan abin da Allah madaukake ce a kudurta a cikin zuciya ka tsaya dodar akan abin da dukkan Allah madaukake ce ayi na ibada ka tsaya dodar akan dukkan irin mu'amalar da Allah madaukake ce kai da bayinsa da wannan za ku gane cewa istiqamar nahu ba karamin al'amari bane malamai suka ce kalmar al-istiqama wadda wato ta zo a cikin alkur'ani da yawa abinda kalmar in dai a gundarin kalmar ne suka ce ta zo a cikin alkur'ani sau 660 abinda yake kaiwa zuwa ga kalmar istiqaqat dinsa wanda duk daga cikin kalmar aka ciro aka ciro aka ciro da dukkan tasrifat nata an yi amfani da ita a cikin alkur'ani sau 660 amma da ma'anar istiqama da muke magana suka ce sau 47 ta zo wanda take nufin al-istiqama da mu muke nufin mai magana a kanta wannan istiqama da muke magana a kanta wani matsayi ne na gaske matsayi ne babba duk wanda ya kai shi to ya kira duniya da lahiyar saboda girmansa da darajar istiqama da matsayin agun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka umarce ka kullum sai ka roki Allah ya baka istiqama a cikin sallar azhar akalla zaka roka sau hudu a cikin sallar la'asar zaka roka sau hudu a cikin magariba ka roka sau uku a cikin isha'i ka roka sau hudu a cikin asubahi ka roka sau hudu babu wani abin da kake roƙonsa Allah madaukaki ya baka shi aka ce kai ta roƙa kai ta roƙa kamar istiqama kullum a sallah zaka ce ihdina siratal almustaqim almustaqim daga istiqama kullum zaka ce ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim saboda matsayin istiqama a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa aka sa kullum mai ta roƙon Allah mai ta roƙon Allah mai ta roƙon Allah Allah ka ba mu istiqama abin da ke nuna har yanzu matsayin istiqama hatta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala tukwicin da Allah maɗaukake ke musu ya girmama su da shi shi ne ba su matsayin istiqama idan mun karanta farkon suratul fatih cikin tagomashin da Allah maɗaukake ce zai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima al-istiqama ke Allah madaukake yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin tagomashi da zai yi masa da girmamawa da karramawa a ciki yace wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah zai shirya ka da tafarki mustaqim wanda zai baka istiqama kenan haka nan Allah madaukakin sarki yana magana akan Annabi Musa da Haruna da irin tagomashin da yayi musu yace wa laqad mananna ala Musa wa Harun walaƙad mananna ala Musa wa Harun Allah madaukake ce mun yi baiwa baiwa muka yi ta musamman wa annabi Musa da Haruna cikin baiwawakin da Allah madaukake ya musu yace wa hadaina kuma siratal mustaqim muka shiryar da su istiqama muka ba su matsayin istiqama wannan duka ina nuna mana irin matsayin da istiqama yake da shi wanda duk Allah maɗaukake samu wannan matsayi to ya rabauta duniya da lahira don shi ne iya ƙarshen tukuici da tagomashin da Allah maɗaukake ke wa annabawa da wannan za mu fahimci kuma ashe istiƙaman nan mataki-mataki ne domin ka san dai ko me ka sha in dai kai musulmi ne ba za ka ce istiƙamar ka irin wanda za a ba annabi ba ne ba za ka ce istiƙamar ka irin wadda aka ba masa yadda abubakar ne ko umar ko usman ko ali ba ballantana ka jingina zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashe ta nan zamu gane istiqaman nan mataki mataki ne kamar yadda muka ce tana da bangarori domin akwai wajibi ne mutum ya zama mustaqim ya samu istiqama a cikin kudurin zuciyarsa ya samu istiqama akan ibadarsa ya samu istiqama akan mu'amalarsa gwargwadon yadda ka samu gwargwadon istiqamar da ka samu a kowane bangare gwargwadon matsayinka abun Allah subhanahu wataala wannan istiqama da muke magana idan mun fahimci ma'anarta da muka faɗa a baya shine wato at-tamassuku bid-din kulli ruko da addinin Allah madaukaki daram ya zama na cewa kai kullun manufarka shine abinda Allah yake so abinda Allah yake so shi kake so abinda Allah baya so baka so shi wanda ya zama mustaqim ya hau kan siratin mustaqim ya samu mustiqama to ko da yana yin wani abu amma Allah baya son abun to yana yi ne amma baya so kun san akwai bambanci tsakanin masu saban Allah kala ne wani zai yi saban Allah yana jin daɗi yana so kuma yake yi wani kuma yana saban Allah amma yana cikin damuwa akwai bambanci tsakanin waɗannan mutane guda biyu wanda yana saba wa Allah madaukaki amma baya jin komai baya jin damuwa wannan akwai akwai tsoro a cikin al'amarinsa akwai tsoro a cikin al'amarinsa amma wanda yana saba wa Allah ne amma yana damuwa yana damuwa to wannan yana nuna alamar imani dan imani ne ke sa duk lokacin da ka aikata wani abu mummuna ka ji damuwa a zuciyarka ko tunowa kai mummunan abu don lokacin wani lokacin zuciya za ta kattaro maka abin da bai kamata ta tuno maka ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ga wajen ma'aikin alaihi salatu wassalam sai ce ya ma'aikin Allah mukan ji wani abu a ranmu yana zuwa wani lokaci wani tunani yana zuwa mana wannan tunanin ba za mu iya faɗansa ba amma tunanin yana zuwa mana muna ganin girmansa saboda muna ganin kamar kafirci ne ma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan abin ya zo muku kuna jin damuwa suka ce muna jin matukar damuwa sai annabi ce za ka sariqul iman annabi ce wannan to shi ne hakikarin imani lokacin da shaydan ya zo ya riya maka wani abu na barna sai ka ji damuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce shaydan ya ati shaytanu ila ahadikum fayusawwilu lahu shaydan yakan zo ya riya wa mutum wasu abubuwa a cikin zuciyarsa har ma ya ce masa man khalaqa rabbaka wai wai halicci ubangijinka ne har ya sa maka wannan tunanin shedan zai yi ka rika jin cewa to shi wai Allah ya halicce shi ne annabi ya ce shedan ya kai har zuwa ga wannan matakin manzo Allah ya ce idan kun ji wannan abun ku nemi tsarin Allah madaukake tsare ku daga shedan to mustaqim shine wanda kullun kokarin sa shine duk abin da Allah madaukake ke so a yi in abin da ya shafi zuciyarsa ne baya yarda ya kudurta abin da Allah madaukake bai yarda da shi ba abin da ya shafi al'abarin Allah harka ce ta gaibi baya cewa komai baya faɗan komai baya kudurta komai sai abin da ya zo cikin littafin Allah ya zo cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da ya shafi lahira gaba ɗaya baya cewa komai baya kudurta komai sai abin da Allah madaukake ce a cikin alkur'ani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin sunnarsa gwargwadon yadda mutum ya yi ƙuduri da gwargwadon yadda yake aikatawa gwargwadon yadda zai zama istiqamarsa take bayan Allah ta yaya mutum yake samun istiqama tunda mun ji irin matsayinta yaya za ka yi ka samu istiqama ko shakka babu duk abin da yake da daraja to kasan sai an wahala ake samunsa duk abu mai daraja to sai an wahala ake samu ko mace ce a gari gwargwadon darajarta gwargwadon wahalar da za ka sha an gashi gane ba ko ba haka ba ne ta san dai neman 'yar tallaka da neman 'yar mai gunduma ai ba ɗaya ba ne ko? kasan sai an shirya ka shirya ko haka kuma yanzu in idan ka je neman yar malami da yar wanda ba malami ba ɗaya ne ba ɗaya bane ai tambayoyin da zaka sha ba su zaka sha a shan ba ko ba komai aka tare ka ana tambayar ka ibu ka haddace ai za a sha wahala ko an ce wani shi jahili ne a gari amma yana da kudi a hannunsa sai je neman wata ɗaliba ita kuma mai ilimi ne ta nuna ba ta so ba za ta auri wannan ba duk da yana da kudi ta ce ita ba kudi na gabanta ba mutumin da bai san komai addini ba na zan aure shi iyayenta kuma suka ce su fa sun ji sun gani wannan mai gari a hannu ba za a wasa da shi ba yarinya ta ci shirya dabara sai da ya kawo kayan aure duk abin da ake nema na kayan aure an kawo washe gari ya zo hira ya ce mata yaya kaya yayi ta ce kaya yayi abu biyu ne kawai baka sa ba abu biyu me ya su gaya musu ne musu akwai ina ne ta ce abu biyu ne ba kabli ba ba'adi sai ce ai dole a nemo su ai na ke sai ba wai a ina ake sayarwa to kaga yanzu wannan inda wajen jahila yar uwarsa ya je ana bai samu wannan gosulan ba ko to amma da ke yaje wajen mai daraja ne bangaren da ba shi daraja a wajen don haka sai ya samu wahala to duk ina muku misali ne akan cewa ku gane duk abin da yake mai daraja to sai an sha wahala yake samun sa ba haka kawai mutum yake samun istiqama ba mafi girman hanya ta farko mutum idan yana so ya zama ya samu mustaqim ya samu istiqama to ya rinka addu'a ka rinka addu'a ka rinka addu'a dan istiqama ba abun banza bane dole sai da addu'a abinda annabawa ma Allah madaukake yana cewa su yi haka ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadhur فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم Allah madaukaki yana umartar Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zama yayi yayi musu ya zama ya hau istiqama da daram tanan zaka gane cewa ba abun ba kan wallahi sabani dan haka abu na farko shine addu'a shi yasa zamu ga cewa annabawan Allah ma suna roƙon Allah madaukaki ba su istiqama yadda kullum kake cewa ihdinas siratal mustaqim haka annabi sallallahu alaihi wasallama kullum a sallah yake cewa ihdinas siratal mustaqim duk wanda kage yana yi ma a wajen sai koya haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum yake addu'a yana ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub ya Allah mai jujjuya zukatan bayi fabbit qalbi ala dinika Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini domin shine istiqama zuciyarka ta tabbata akan addini yana addu'a yana Allah ka tabbatar da zuciyata domin zukata suna hannun Allah madaukaki ne na juya sai da ya ga dama innal quluba bayna al-asabi' bayna asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha zukatan bayi gaba ɗaya suna hannun Allah maɗaukaki ne yana juya sai da ya ga dama ka roki Allah maɗaukaki ya juyar da zuciyarka ya tabbatar da ita akan daidai annabin Allah Ibrahim Khalilullah yana roƙon Allah maɗaukaki ya sa ya zama mustaqim durriyarsa ta zama mustaqima وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Allah madaukake ce yayin da Annabi Ibrahim alayhi salam yake addu'a yace ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce yace wajnubni wa baniya ka nisanta ni da ni da ƴaƴana anna abudal asnama kada mu bauta wa gumaka in ba kuma ta ba fassaran sai na abubakar radiyallahu ta'ala nu al-istiqama yace Allah tushrika billahi shay'an kada ka kada hada Allah da kowa to kai kar ka ga cewa kai ka fi karfin nan ka wuce nan yace a ba shirka ka ai banda mu kar ka ce haka ka roki Allah ya tsare ka domin in kana da girma kana da daraja ka kai annabi Ibrahim alayhi salam wanda Allah madaukake rike shi a matsayin badadi amma yana roƙon Allah ya nisanta shi daga bautar gumaka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la taqumu sa'a hatta tu'bada lat wal uzza annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba cikin al'umma sai an kuma ana bautar lata da uzza za a yi wa Allah madaukaki shirka a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to kaga abinda annabawan Allah suke roƙa kai ka zauna baka roƙa ba wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya ma'aikin Allah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak yace ya ma'aikin Allah ga ya min wata magana a musulunci wadda ba zan tambayi kowa ba bayan kai a kan wannan abin ba zan tambayi kowa ba ga yamun wata kalmar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce kul amantu billahi sun mastaƙim ka ce ka yi imani da Allah sun mastaƙim sannan ka ja ka tsaya daram a kan istiƙama abu na biyu da aka yi samun istiqama da shi ƙoƙari da juriya domin ba a yin addinin Allah tabaraka wa ta'ala sai da juriya sai da dauriya wanda ya zama yana kan istiqama zai fa gani ana saba wa Allah kuma yana so zuciyarsa tana so amma daurewa bai in kaga kida ana yi samari suna cashewa kaga akar maka Allahu ya wuce kar kai tsammani shi ma bai ji dadin kidan ba a ya ji ya ji dadin kidan amma ba zai tsaya ya saurara ba ba zai tsaya ya rawa ba saboda yana so ya zama akan istiqama daurewa yi wasu sukan ce in kida yi kida zai ce wannan ko malam sai dai ce ba kyau amma ba zai ce ba dadi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace hanyoyin aljanna an cika ta ne da abubuwan ki sai ka daure hanyoyin wuta aka cika da abubuwan sha'awa idan ka ga wani a ofis ya ƙara zero ya ƙara zero ya saci kudin gwamnati yana da nasha karka yi zamanin akar makallahu baya bukata wannan kudin yana bukata amma me yasa ya bari saboda yana so ya samu istiqama ne daurewa yi ai daure ake yi duk wanda kaga ya bar haramun a duniyan nan ba wai asali baya son fa duniyar bace a'a yana so ya zama akan istiqama ne saboda ya kare lafiya amma za ka ga wasu kamar ƙin duniyar suke yi ba ƙinta suke yi ba amma suna taka tsantsan ne dan kar su barar da lahirarsa saboda duniya hadithan al-imam al-bukhari da muslim hadithan abu hurairah Allah kara masa yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wasu mutane da suka gabace mu dan mu dauki izina yace kana rajulan mimman kana qablana yace wani mutum da da ya aka yi kafin mu ishtara ardan inda rajulin ya sayi wata wani fili a wajen wani mutum fili ne ya saya abin mamaki da aka zo ana tono a cikin wannan filin sai aka samu wata jaka da aka ciro jakan nan aka bude malan jakan nan gol ne a ciki a makarai zinariya ce a makarai a ciki yau gol ko kaman wannan ne ka samu gol kaman wannan to ina jin dai a fulcin kanawa kam babu ya kai kudi gol in yayi nauyi malam dole kai nauyi amma abin mamaki wannan mutumin da ya ga wannan kudin sai ya nemi wanda ya sayar masa fili ya ce gabata malam fili na saya a wajen ka ban sai gol ba da haka wannan gol din naka ne don ni fili na saya ban sai gol ba kasa wannan istikamarsa ta kai wanda ya sayar masa gona ko fili sai ce aini na sayar maka fili ne da duk abin da ke cikinsa da haka gwan laka ne ba na wagon shi wannan ya ƙi karɓa wannan ma ya ƙi karɓa duk gudun cewa kar su samu gosulo a lahira ne ba kar ya je ya karɓa ba nasa bane ya tashi baya cikin waɗanda suka samu istiqama a duniya wannan rigima ta rigima har aka je wajen alkali fata haka ma ila rajulin haka annabi ya ce suka kai kara wajen wani mutum wani bawan Allah sai hikima ya ce kuna da yaya ɗayan ya ce eh ina da ɗan namiji ɗayan kuma sai ce ni kuma ya ta mace ce sai ce to abinda nake muku umarni hukunta da muku shine ku hada su aure ku kashe musu kudin in na wannan nema an kashe wa yayansa in na wannan nema an kashe wa yayansa da yarka da mijinta da yayanka ne in mijin ma ka dauka ka ba wa kudin ina zai kai in matar ka dauka ka ba ta ina za ta kai ko matar ka ba da karshe mijin za ta kashe ko da zai za a ce mijin hajiya amma da yaushe za ta kashe me ya kai mutanen nan zuwa ga wannan takatsantsan din saboda su samu istiqama wannan ka dauka cewa ba ka son kudin nan ne wallahi sana su daurewa suka yi wani malami yana cewa abin da ke bambanta wanda yake kan istiqama daban wanda baya bin istiqama shi wanda yake kan istiqama yana amfani da tunani da hankali na abin da zai faru gobe shi ko wanda bai samu istiqama baya hangen haka ya buga misali da yara ko da mahaukaci ya ce ai hankalin nan hatta hankali wanda yake kan istiqama ya fi hankali akan wanda ba shi da istiqama yace saboda bai hankali wanda yake amfani da hankalinsa shine wanda duk abin da zai jefa shi matsala yana takatsantsan kada ya fada ciki misali yaro ne wani lokaci yaro in ya leka rijiya in ya gano ruwan da yake cikin rijiyar nan sai ya je yana sha'awar ya wanka me kake tsammani yaro ne bai da hankali sai ya gano ruwa sai ya je na sha'awan cewa ya wanka a cikin wannan ruwa dala me zai faru alkafira zai ya fada tunda bai da hankali wai an ce ma kuka ce fada a rijiya ana ta ku cire shi ku cire shi yace ai kanku ake ji ni wanka na nake yi to malamin yake cewa abin da ke bambanta mai hankali da marar hankali ya ce kai ma wata ranar kai mai hankalin wata ranar za ka iya leƙa rijiya sai ka gano sai ka ce ka ina ma a ce mutum ya dirka ya yi tsalle ya fada amma za ka fada din wata ranar za ka hau saman bene sai ka ga kabar ka ce mutum kamar ya duro za ka duro to shi in yaro ne bai da hankali ko mahaukaci ne bai da hankali ko dabba ce durowa kawai za ce abin da nake son fahimta anan shine yana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu istiqama da wuriya walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin in kana so ka zama akan istiqama wallahi daurewa ake daurewa ake duk abin da kaga ana yin sharholiya to zuciyarka zaka so amma abin da zai sa ka ki saboda zaka hangi cewa menene abin da zai haifar maka wani malami ne da almajiransa yin islamiyya yana karatu tun da shirin izala ne ranar maulidi ta zo ranar zagaye sai ce ba hutu kowa ya zo makaranta duk wanda ba a gan shi ba za a yi masa hukunci saboda ba ya son je ina sai je zagayen maulidi saboda aka yi wannan hukunci malamin da ya rashin sa'a ta kofar makarantarsa ake wucewa in ana zagaye ana cikin karatu ya tara yara malam sai ga mutane sun fito da ganguna ana kiɗa malam ana rawa ka san yaro da kiɗa ko ai da wannan ya leka ya ji kiɗa sai ya fita ta nan malam ya tare ta nan ya tare ta nan ina yara duk sun watsi nace kaga da ka bar su ma da ya fi maka alheri akan su zo kunya ta ka gaban kowa to kaga wannan yana daga cikin abin da ke nuna dauriya yana daga cin abin da Allah maɗaukaki da taimake ka a kansa yana daga cin abin da ke sa a samu istiqama wani lokaci in Allah maɗaukaki ya taimaki mutum wahala ma ta kan sa ya samu istiqama tsautsayi ne ya sa wani bai taɓa sata ba tsautsayi ba ɓarawa ba ne amma rashin sa'a ranar sai tsautsayi ya haushi bai yi amfani da hankalinsa ba kamar yadda muka ce hankali shi ke sa mutum wato ya yi linzami wa kansa a karan farko a sata sai aka kama shi aka yi masa ɗan karan duka jina-jina su dama bai saba ba ya ce wallahi tallahi billahi lalila ilaha illahuwa ba shi ba sake sata kaga wannan fa ba ayar hadithi ne ba aya ce ta alkurani ta hana shi sata ba ba hadithi ne hana shi mai ba sata ba ba wazi aka yi masa ba me ya hana shi sata wuya to shi yasa muka ce wani lokacin wuya ma takan sa ya fita in yayi sa'a sai ya samu istiqama ta hanyar wahala wani sigari yake sha an yi masa wa'azi an yi masa wa'azi ya daina shan sigari ya ki dainawa sai Allah madaukake da rabe shi sai ya hadu da ciwon huhu yana zuwa wajen likita likita ya ce to ko dai ka daina sigarin nan ko ka mutu kana ga zai bari ko ba zai bari ba yanzu wannan wa'azi ne sa ya daina ayar qur'ani ne hadithin a'a wahala wahala ce ta sa to wani lokaci in kai sa'a wahala ma sai ta sa ka samu istiqama to istiqama ko ta hanyar wahala ce ana bukatar ta kai dai ka zama mustaqi ka zama akan daidai abinda Allah madaukaki yake so ai shi kake yi abinda Allah madaukaki yake so a faɗa shi kake faɗa sau da yawa wani lokacin mutum zai faɗi magana lokacin da ya magana ya san ba daidai bane ya san Allah bai yadda ba ya san manzon Allah bai yadda ba amma sai ya aikata amma in ta ci karo da mutuncin wani ko ta taba mutuncin wani aka zo aka titse shi akan wannan maganar yayi nadama gobe ko ka ce faɗa ba zai saki faɗa ba yanzu wannan wahala ce ta sa ya samu istikama muna yara ana mana labarin wasu mutane guda biyu suna faɗa da aka zo za a raba ɗaya a cikinsu sai ce duwanda ya raba su ya raba auren uwarsa da ubansa mutane suka ce ta wai ba zai raba auren uwarsa da ubansa ba gara gyalis da aka yi rashin sa'a kuma shi wanda ya ce duwanda ya raba an raba auren uwarsa da ubansa wancan din ya fi shi karfi hasan dama galibi masifaffe bai cika karfi ba in ka ga ana faɗa ɗaya yana ta zakari yana rawar jiki ku bar da shi ɗayan kuma ya yi shiru to wallahi ɗayan ne jarumi wannan duk kuri ne ku bar shi ku gani ku can aka nika shi aka nika shi sha wahala wani ya ce kai in ba raba waɗannan mutanen ba kare masa illa ko ya kashe shi mutane suka ce to ka raba auren uwarka da ubanka sai ce a'a gaskiya ne yanzu kam gaskiya gara in je raba su sai ya zo kusa da mutumin da ya ce duk wanda ya raba ya raba auren wasu da ubansa ya ce a raba ku ko a bar ku sai ya ce wanda ka fara faɗan da kenan a raba yanzu wannan kaga ya samu istiqama fa dan Allah ba ya son fada yanzu ya yadda a daina fada amma ba aya ba ba hadisi ba me ya tasa yace a bari wahala wani lokacin wahala takan sa mu sun ya samu istiqama Allah madaukaki ka sa mu samu istiqama ba ta hanyar wuya ba jama'a istiqama duk wanda ya tsaya akan istiqama ya tsaya akan bin umarce-umarcen Allah da barin dukkan abin da Allah madaukaki ya hana yana samun arziki mai yawan gaske a duniya da lahira shine abin da malamai suke cewa samaratul istiqama wato irin ta goma shi da albarkar da ake samu idan mutum ya samu istiqama tun daga duniya wani lokaci aka samu roman istiqama Allah madaukake cewa Allah istaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'an ghadaka kaga wa allahu istaqamu daga istiqama ne ai wa allahu istaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'an ghadaka inda za su samu istiqama su tsaya akan hanyar Allah Allah ce da mun shayar da su ruwa bai yawan gaske ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da a ce mutanen alkarya za su yi imani su tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine istiqama Allah ce la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da mun bude musu albarkokin sama da ƙasa in muka zama muka muka samu istiqama duk wannan wahalar rayuwar da ake ciki da tsadan da ake ciki duk za a fita wallahi wannan kebulan da ake sha wani ya ce yanzu ba kebula bane wai rodi ne kebul din ya zama rodi to wannan rodinan da ake sha duka wallahi in za mu samu istiqama Allah madaukake da mu dace ballantana kuma sakamakon da Allah madaukake yake bayarwa a lahira domin ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinsu sun mastaqamu sannan suka istiqama suka tsaya daram ba shi waige waige irin na dila ba irin yadda sai na umar ya faɗa a'a kan addinin Allah suke tafiya ba sa ɓoye identity ɗinsu ka san wani shi baya so ma a ce yana kishin addini kiristoci din inda suke za su sa cross a motar su cross a wuyan su cross a gida cross a office cross amma shi kunya yake ji a ce wannan bikishin addinin sa ne saboda haka in ana bayyana addini shi gani yake cewa kauyanci ne yaushe zaka zo kana bayyana kai mai addini ne ka bari in ka koma ɗakin ka kai addinin ka amma kar ka nuna addinin ka a cikin al'amuranka kar ka nuna addinin ka a cikin mu'amalarka a daidai lokacin da waɗanda ba musulmai kullum suna bayyana da addininsu amma shi kyama yake saboda ya samu wani matsayi ko na siyasa ko wani matsayi na gwamnati don haka shi kar a ce masa ya nuna addininsa to wanda suka ce Allah ne ubangijinsu kuma suka tsaya Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul malaikatu malaiku suna sauka musu Allah ta kafu wala tahzanu a lokacin da Allah maɗaukake turo mala'iku za su karɓi ransu suna cewa da su Allah ta kafu wa la ta hazanu kada ku ji tsoro kada ku yi bagin ciki ka san mutum yana jin tsoro to babu aminci ne a gaba idan mutum yana bakin ciki to ya rasa abin da ba zai samu ba zai samu bane to dan me za su yi bakin ciki saboda sun rabu da duniya su za su tafi lahira aljanna ai in kaga mutum yana bakin ciki akan wani abu da ya rasa to bai samu abin da bishi bane mutum ma'aikaci na LEA sai ka kore shi a aiki amma ka bashi a NNPC da Allah zai bakin ciki da Allah zai bakin ciki ai ba zai bakin ciki ba ko ko mutum dan mining ne ka bashi aiki a NNPC zai bakin ciki tun da ba shi dan mining burinsa me ya samu kuɗi da yawa ko to ya je inda zai riba bai gairi hisabin ko ya samu bai gairi hisabin allowance din gida daban na riga daban na mota daban na kaza daban na kaza da kaza na kaza daban ba na tsammanin mutum da ka kwace kekensa tsoho da yake hawa ka bashi mota ya bagin ciki ai wani abin ya rasa da ka karɓi kekensa ai ya rasa wani abu ko to amma abin da ya samu ya fi wancan to Allah madaukake ce Allah ta khafu wala ta hazanu kar ku yi bakin ciki saboda abin da kuke ganin kun bari a duniya ba gidaje bane motoci mata shine kuka bari ko to za ku samu abin da ya bata kada ku ji tsoron komai kuma saboda kuna da aminci cikakke wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ku yi albishir da aljannar da ake muku alkawari wannan fa waɗanda suka zama akan istiqama lokacin da za su mutu ne mala'iku za su dinga gaya musu kaga duk wannan mala'ika ya gaya musu haka ya tsira a ce mala'ika ne yake lallaba ka haka mala'ika ya zo ɗaukar ranka yana cewa malam sunusi karka bakin ciki malam sunusi karka damu karka ya ɓacin rai karka ji tsoron komai mala'ika ballantana ya ce wa abshuru bil jannatin lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne yan uwanku masoyanku a duniya da lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da zukatanku suke so da ku samu kasan duk abin da mutum yake samu a duniya akwai abin da ya rasa ka samu wanda fi kowa samu a duniya ka tambaye shi akwai wani abin da bai samu ba har yanzu wallahi sai ka ga malam mutum duk abin da kake ganin ya samu ya samu kuɗi ba matsalarsa ba ne gida sai wanda ya ga dama ya shiga mota sai wanda ya ga dama ya hau amma wallahi malam Allah madaukakin sai darrabe shi da san wace yarinya yar kucila wallahi mala kuma ta ce ita bai mata ba a matsa a matsa a matsa a mata auren dole ya zo bai samu biyan bukata ba don kulla cikin bacin rai ki ko ko kaga mutum Allah madaukaki duk abin da yake so a duniyar nan ya samu amma Allah madaukaki ya jarrabi ɗansa wani guda ɗaya shi ya kowa ya fi son sa akan kowa dan kuma ya kangare duk abin da yake so ya bashe yake yi ba to haka Allah madaukake yake yi ko ko kaga Allah madaukake ya jarrabe shi da wani buri na sama da abin da yake nema kuma ya rasa da Allah gwamna ne ya yi shekara takwas yana yi sai Allah ya jarrabe shi da sun sai ya je senate wallahi sai a hana shi ticket ya shiga bdb ba ba shi ba ya shiga abc ba ba shi ba ya koma brb ba ba shi ba aaa ccc shi duk ba hana shi to duk abin da kake ganin mutum ya samu a duniyar nan wallahi sai Allah ya jarrabe shi akwai abin da yake so bai samu ba amma dan aljanna walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una in kana so ka samu duk abin da kake so duk abin da kake sha'awa ka samu ka ketare ni irin abin da ake maka gadara da shi a duniya wani ya maka wulakanci wani ya maka kaza ya maka kaza kai ma ka je lahira ka more to ka zama istiqama ka zama kan istiqama dan wani ya ce a duniyar nan wallahi ka rayu baka da kuɗi ka rayu cikin talauci kuma ka koma lahira babu wani bayani gaskiya matsalar ta yawa da yake ya manta da lahirar ne sai ya ce wai ai wanda ya samu kuɗi a duniya ai ko a duniya ya dan taba ai duk wannan tabin da ake a duniya aka samu azaba a lahira mantawa ake annabi sallallahu alaihi wasallama ce za a ɗauko mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa jin daɗi sai a ce da shi kai ne maji daɗin nan kai ne ka fanta ma kai ne ka wala kai ne ka sakai kai ne kai gaza sai ce ni ya ce Allah ne ya ji tun da nake a cikin wahala nake duk ya manta jin daɗin da yi haka annabi ya ce duk abin da ya ji jin daɗin nan wallahi ya manta da motocin da ya hau da gidajen da ya shiga duk ya manta saboda wahala da azabar da ya sha amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ɗauko mafi wahalar mutane a duniya wanda ya dace a lahira a ɗauko shi a cewa ni Allah sarki ka sha wahala a duniya ne ce ni ce na ainihin wahala ba mu taɓa gosulo da ita ba ma ko kiliya ba mu taɓa yi ba duk ya manta wahalar da ya sha wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una kai wallahi aka baka matar aljanna guda ɗaya duk wannan hidiman duniya mantawa kai dake wallahi duk mantawa kai wallahi duk furfuran nan kake ta koma Allah ka ba mu Allah ka sa mu zama mutane masu istiqama jama'a waɗanda ba su zama akan istiqama ba su ne kishiyar waɗancan waɗanda suka zamo akan ɗariƙatul muwajja karkatacciyar hanya duk abin da Allah maɗaukaki da ya faɗi istiqama sai ya faɗe shi a matsayin kishiya to in kana so ka zama akan istiqama ka nisance shi Allah madaukaki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabaghaw innahu bima ta'maluna basir wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya fa la tusawun Allah ya ce fastaqim ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ja ka tsaya akan addinin Allah ka zama akan istiqama kamar yadda aka umarce ka wala taɓa raukar ka wuce karka ɗagawa karka girman kai karka wuce iyaka wannan yake nuna wuce iyaka kishiya ce ta istiqama wuce iyaka cikin komai Allah madaukaki ya hana ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allah illa al-haq hatta a cikin addini an hana gulu manzo Allah ce inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu wuce iyaka ana so ya zama kana kan istiqama abinda Allah ya ce shine ba ka faɗan abu a cikin wannan addinin sai abinda Allah ya ce ba ka faɗan abu sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi Allah madaukaki yayi ko shi yasa duk abin da aka faɗa an dai akan addini ne to ya zama akan an gina shi ne akan qala Allah qala rasulullah da haka in mutum ya ce maka baka da matsala a lahira sai ka ce jawo maka ayar kwarai kuwa duk wanda ya ce maka in ka bi ni baka da matsala sai ce tohun wace aya ko wace sura faɗa min surar da sunana a ciki amma in dai ba na ji sunana ƙarara an ce usmanu kwarai kuwa usman ba ka da matsala a lahira ya zama aya nassi ko a hadithin annabi ba wallahi malam dillalibe liberi ba a son wuce iyaka a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suka bar istiqama suka wuce iyaka akan addini a cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala suka kirkiri wasu abubuwan da ba shi da alaka da addinin Allah ma anzalallahu biha min sultani Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba kuma suka rike suka ce addini ne wannan wuce iyaka ne yana daga cikin abin da aka ce manzon Allah wala tadaghaw فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضر سيجي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كركوا كركة زواغ وأن سكي الظالمي فتمسكم النار سيوتا دشكاما سيوتا دشكاما نما ينانون الركون إلى الذين ظلموا كركة وجن الظالمي ka karkata wajen azzalumi mutum ka san ba shi da gaskiya akan abu azzalumi ne akan wannan abun amma sai ka goyi bayansa saboda ɗanka ne ko saboda ɗan uwanka ne ko saboda ƙaninka ne ko saboda dangin matarka ne ko ɗan garinku ne ko ƙabilarka ne duk yana daga cikin wato kaucewa istiqama kuma wallahi wannan point din yana daga cikin babban abin da ya jefa mu cikin musiba da jarrabawa da muke ciki a wannan kasar ta son zuciya kowa ya zama da cewa daga shi ya zama ramin kura daga ni sai ai ana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace abin da ya halakar da waɗanda suka gabace mu shine in dan wane ya laifi ba za a hukunta shi ba in wane kuma yayi kaskantacce sai a hukunta shi kanu idza saraka fihim ad-da'if aqamu alaihi al-hadd wa idza saraka fihim al-qawi taraku annabi yace saboda idan an samu kaskantaccen mutum yayi laifi sai a masa hukunci in babba ne kuma ba za a hukunta shi ba wannan shine abin da muka samu kan bacin wannan kasar tamu yau in wani ya kashe wani wallahi in yana da gata zai furi sai a ɗauko lauyoyi su ta turanci a ta sake layi haka za a ta yi a sake wancan layin a sake can a sake wancan layin a sake wancan layin duka a shiga layin wuta mutum da kansa a ƙasar nan za a zo a ce ya zo ya ce eh shi ya kashe wani ya faɗi yadda ya kashe ya faɗi komai ya ba da shaida amma can aka koma aka ɗauko lauyoyi suka canza turancin gaba da sai ga labari ya canza abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar mana shine mu zamo masu taimakon gaskiya duk inda gaskiya take mu taimake ta duk inda ƙarya take kar mu goyi bayan ta ko namu ne يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ومن نندى القرآن يكي من بدون بس آدلتي وجونا kada mu karkata wajen mai zalunci kowaye da mu makhzumiyya da aka kama ta tayi sata aka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shaida ta tabbata da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haddi ya tabbata akan ta yanke mata hannu wasu daga cikin sahabbai suka ce kai amma gaskiya ya kamata fa a ji a roki annabi ya kyale ta suka ce to in kuna so ki kyale a kyale ta a tura Usama ta dan Zaidu shine annabi yake son sa annabi yana son sa yana son babansa ku tura shi ya je ne karbi belinta tsautsayi ya sa usama ta dan zaidu ya je ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana man belin al-bakhzumiyya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya usama a tashfa'u fi hadd min hududillah annabi ya bata rai yayi fushi yace haddin Allah ne kake so kai beli akan sa mutum ya tabbata yayi laifi za a yi masa hukunci ka zo wai kace za ka yi belin sa za ka kwace shi za ka karɓe shi ya ce wa aimullahi lau an na fatimata binta muhammadin sarakat laƙaɓa fiye da ya ce na rantse da allah wallahi inda fatima ce ‘yar annabin muhammad ta yi sata in ji annabin fa ya ce wallahi shi na yanke mata hannu jama'a wannan ma yana daga cikin istiqama ya zama muna tare da gaskiya kowane lokaci hakanan Allah maɗaukaki ya ce fada'u wasa ɗin ka ma umirta wala tattabi a hawa'ahu kada ka son zuciya shi ma yana daga cikin barin istiqama ka bi son zuciyarka ita zuciya tana janka zuwa ga abubuwa da yawa na barna wa innan annan nafsa al'amaratu bisu illa ma rahimar ana samun istiqama ta hanyar sawa zuciya linzami a tilasta ta tabi abin da Allah madaukake ke so amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'an al-hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda yaji tsoron tsayawa gaba gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da take so zuciya linzami ake sa mata tana son abu in kaga mutum baya zina ba baya sha'awa bane a ya hana zuciyarsa in kaga mutum baya cin haramun ba baya so bane a ya hana ya hana kansa ne saboda bin Allah yasa Allah ce wa nahan nafsa anil hawa ashe ana samun istiqama ta hanyar nahiyun nafsi anil hawa a hana zuciya abin da take so fa Allah madaukake ce masu haka fa innal jannata hiya al bahr yan aljanna su ne waɗanda suka samu istiqama haka kuma Allah madaukake ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaa'an bima kanu ya'malun waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinsu sun mastakamu kuma suka tsaya daram fala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna ba sa bakin ciki Allah ce ulaika ashabul jannati khalidina fiha waɗannan sune yan aljanna kuma suna madawwama a cikin gidan aljanna jaza'an bi makami amalun wannan sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa domin Allah madaukaki yana ba da tukuicin aljanna sababin ayyukanmu ne ba ka zama ka ce aljanna ta mai rabo ne a'a aiki za ka yi ba sayan aljanna ake yi ba amma tukunci Allah maɗauki ke ba wa mutane gwargwadon aikinsu da wannan za mu fahimci jama'a wannan istiqamar faɗanta a baki abu ne mai sauki amma tabbatar ta wani abu ne wanda yake babba da haka istiqama ta haɗe dukkan abin da ya shafi addini ne baki at-tamassuku bid-dini kullihi riko da addini gaba ɗaya shi ake cewa istiqama Allah maɗaukaki a gidan aljanna ma ya ba wa mutane matakai ne gwargwadon istiqamarsu gwargwadon istiqamarka gwargwadon gidanka aljanna shi yasa yana daga cikin ceto keɓantacce da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi akwai nau'ukan ceto wanda annabi zai yi shi kadai malamai suka ce daga ciki akwai ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai wa ‘yan aljanna suna cikin gidan aljanna domin gidan aljanna daraja su wali kullum darajatun mimma amin kowa yana da daraja gwargwadon aikinsa da haka hawa hawa ne cikin hadithin turmidi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yuqalu liqari alquran iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce wa makarancin alqur'ani ma'abucin alqur'ani a duniya kullum yana cikin karatunsa za a ce da shi rika hawa gidan aljanna kana karatu kana hawa inda karatun kai kare hawan ka ya kare za mu gane gidan aljanna hawa ne kenan wanda ya fi ka sama ya fi ka ni'ima to daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi akwai mata da mijin da ayyukansu ya bambanta duk suna aljanna amma hajiya akwai kokarin azumin alhamis da na litinin shi ko alhaji daga ramadana ila ramadana in ramadana yanzu sai wani hajiya akwai kokarin walha shi ku alhaji daga farilla sai farilla mata ka san da kokarin sadaka ko babu dan kadan din sai a bayar alhaji ku sai dan zakka ta kama dole la Allah hajiya ta je makaranta islamiyya ta koyi karatun alqur'ani shi kuma ya zauna irin wancan mutumin ba kabli ba ba'di to kaga gidansu zai daya amma alhaji yana da imani yana da ayyuka shi ba gwargwadon nasa sun shiga aljanna amma tana can sama shi kuma yana kasa kaga za ta sauko kada ga za ta sauko wai saboda ai ga mijinta a kasa ba ta sauko ba ta biyo mijinta a wannan na taɓa ba da wani misali na ce kamar mutane ne guda biyu tare suka yi makaranta tun daga firamare Allah ya haɗa jininsu kuma abokai suka yi firamare tare sakandare tare barci kawai kira ba su suka je har jami'a duk kwasu ɗinsu ɗaya suka gama suka yi nysc duk ba su abin da ya kira ba su saboda zumunci ya kullu sun zama kamar hassan da husaini yadda suka gama aka ba ɗaukar aiki dai sai aka bashi aiki a liye l e a harfa nawa ne uku ne dai sai aka bashi a c b n harfa nawa ne ai uku ne ba wata matsala ba ne sai aka ce to kai tunda kun saba da abokinka ai bai kamata ka tafi nesa ka bashi ba har abuja ga lea nan a gida kana ga zai dawo a wai saboda abota da kawance to in a duniya wannan ba zai dawo ya samu wannan ba ta ina kake tsammanin waccan za ta dawo ta samu wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceto sai a daga alhaji zuwa ina zuwa wajen hajiya Allah ka samu na can sama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in da ku roki Allah madaukaki aljanna to ku roke shi ta can sama idza sa'altum Allah aljanna fasaluhu alfirdaus in za ku roki Allah aljanna ku roke shi aljanna alfirdausi fa innahu a'la aljannati wa awsatuha annabi yace domin ita aljanna alfirdausi ita ce mafi daukakar aljanna kuma ita ce zababbiya wa minhu tatafajjaru anharul janna daga cikin wannan aljannan ne ma duk wasu koramu na ruwa suke bubbugowa Allahu akbar wato gidan aljanna ya bambanta da gidan duniya ba ruwa ne fa yake bulbulowa daga sama yake zubowa ina yake zubowa ƙasa kuma baya jika waɗanda suke ƙasa korama ce tana gudana daga sama tana yi wa ƙasa gudana kuma take yi ba fa zubowa irin yadda ruwan sama yake balle jika ka a ukuguwa take to annabi sallallahu alaihi wasallama ce in za ku roki Allah kar wani ya ce nayi zari dan nace Allah sa muna can saman karshe a ce ga muga annabi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin bayi waɗanda suke kan istiqama dole ne in kana so ka zama akan istiqama sai ka dage sai ka jure bayan addu'a sai kuma an yaki zuciya an sa mata linzami an ja ta an kai ta zuwa inda Allah yake so ta je ka tirsasa ta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ce a cikin yan aljanna akwai waɗanda ake ake kawo su da sasari wasu malaman sufaye sai suka ɗauka suka yi wata fassara suka ce wai su saboda tsabar su sun bauta wa Allah maɗaukaki ne ba don aljanna ba su ba sa bukatan aljanna su kawai suna bauta wa Allah ne saboda Allah ya cancanci a bauta masa don haka an zo lahira ma za a zo ana cewa ku shigo aljanna suna cewa ba don aljanna muka yi ba za mu shiga ba kai ka ji rigima da Allah wanda bai shiga aljanna bai na zai shiga ku gaya mun dai wanda bai shiga aljanna bai na zai shiga in har da gaske ne a aljanna a lahira za a ce shiga aljanna ya ki shiga tunda mun san wuta zai shiga to a kawo masa wuta ne a ce shiga wuta in ya iya shiga ta nan to zai iya shiga ta can amma abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi akwai mutanen da ƙarfi ake sa su bi gaskiya a dole ba sa so wani tsabar Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da babansa mai matsawa ne sai ya tafi sallah haka zai tashi shi ana sanyi ya tashi a burbu tashi shi a burbu tashi ya tafi sallah baya so yana murtsuke ido haka zai tafi to shine jawowa da sasarin da ake magana wasu da takwabi za a yaƙe su su shiga addinin musulunci la'alla ma da farko tsoron takwabi ya ji amma daga bayan musuluncin sai kyau shi yasa lokacin da Usama radiyallahu ta'ala ya kashe wani mutum a wajen yaki ya daga takobi zai sare shi sai mutumin yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da wannan ake shiga musulunci ba Usama kawai sai zuciyarsa ta ce masa kai wannan gari muna hurci zai mu ya ji tsoron takobi ne kawai ba dan Allah bane kawai sare masa kai labari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace manzon Allah ya fushin da ba a taba gani a irinsa ba yace Usama yace wallahi sai da na kwammace ni da ban musulunta kafin nan ba daga bayan musulunta manzon Allah dinga mimita ataqtuluhu ba'da an qala la ilaha illallah ataqtuluhu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin bayin mustaqimu ya sanya zuriyar mu ta zama mustaqima ya sanya al'ummar mu ta zama mustaqima duk abin da Allah madaukaki yake bawa mustaqimun Allah madaukaki ya bamu ya Allah madaukaki ka tabbatar da zukatan mu da harshen mu da gabobin mu akan bin ka cikin dukkan abin da kake so a yi da barin duk abin da baka so a yi da waɗannan yan kalmomi nake roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana baki daya abin da na faɗa daidai Allah ya bani lada kuskure Allah ya fi mun wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya saka da sai imam. Kamar yadda malam yana tare da abokan tafiyarsa da za mu saurari ta a mutu daga bakin Dr. Umar Shehu Aliyu domin shi ma ɗan dukkara mana wanda dama na yi mana da bishi na ce nan da sati biyu insha Allah daktar shi ma dai da wannan.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwarmu zuwa wannan yammaci na juma'a a goma sha bakwai ga watan rabiul awwal na shekara ta 1446 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 20 ga watan tara na shekara ta 2024 miladiya Allah ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Fulcin Kanawa a munasabar wannan nasiha da aka gayyato malaminmu uba a gare ni dr usman ibrahim suleiman giyade ya gabatar mana da wannan nasiha wannan tunasarwa akan maudu'in al-istiqama allah ya saka wa malam da alkhairi ku yi haƙuri duk da an cewa zan yi taliki ne amma ni ba taliki zan yi ba saboda galibi haka muka saba da karya tsari da protocol sai a ɗauko wani gingime mai malami ya zo ya gabatar da muhadara sai a ɗauko almajirin sai a ce zo ya ta'aliki to ba san ta'aliki ne zai ko ta'aliki ne ba sani ba don haka ni dai ba zan iya yin wani abu na ta'aliki ba gaskiya tsakani da Allah game da abin da malam ya gabatar kawai addu'an alkhairi zan yi a madadin ni kaina da kuma shi aboki na malam ya hayari ma wanda muka yi masa rakiya muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya amfanar da mu da abin da muka saurara kawai ni in akwai abin da zan faɗi shine abin da ya bani mamaki shine kyakkyawan zaton da nake yi wasu fuskoki da nake kallo a wannan majalisin da aka gabatar da wannan muhadarar ina kallon fuskoki ne na akwai ɗaliban ilimi da yawa Allah ya mana ni'ima mu samu malami kamar dokta ya zo ya gabatar mana da muhadara amma abin mamaki ban ga ko mutum ɗaya yana rike da wani abu na alƙalami yana ɗan rubuta wani abu cikin abin da malam ya gabatar ba shi kuma rubutu yana taimakon ga taske ilimi qayyidul ilma bil kitaba rubutu yana taimakon ga taske ilimi yanzu mala ya zo ya gabatar mana da wannan muhadara kuma abinda muke bukata irin su mala in muka same su su gabatar mana da wannan muhadarar to akalla mu taske wasu abubuwan da za su zama mana guide a nan gaba ta yadda mu ma za mu isarwa wasu amma na leƙa duk masallacin manga ko mutum ɗaya ba da yake ƙoƙarin ɗan rubuta wani abu kuma lokacin da malam yake buga misali wani ya sai filin gona sai Allah madaukakin sarki ya azurta shi sai ya tsinci jaka da take cike da gol ko ni kuma sai nake kallon kalmomin da suke fitowa daga bakinsa ne a matsayin gwalagwala amma kuma mun mutu za su tafi kawai haka gaskiya wannan ina ba da shawari ne ga 'yan uwana ɗaliban ilimi da cewar don Allah mu yi kokari mu rika taske ilimi abubuwan da duk muke sauraro mu yi kokari mu rika taskewa za su amfanar da mu yanzu misali a gurguje abubuwan da na iya tantsinta a cikin abin da malam ya gabatar wanda ni dai na amfana kuma da ban zo ban na jin cewa da na yi hasara misali ya yi mana magana akan ma'anar istiqama menene istiqamar ita kanta sannan ya zo ya yi magana akan hanyoyin da za mu iya samun istiqama a rayuwa a wajen na amfana da abubuwa guda biyar abu na farko addu'a wa ala fusuliha yin addu'a domin ka dace ka samu ainihin wannan Allah ya tabbatar da ka akan istiqama al-ijtihadu wa thabatu ala al-haqq sannan ka riƙi zamo mai ƙoƙari da tabbatuwa akan gaskiya sannan as-sabru 'anil ma'siya ka zamo mai ƙoƙari wajen nisantar saba wa Allah madaukakin sarki sannan da kuma as-sabru 'ala ta'a ka zamo mai ƙoƙari wajen yi wa Allah madaukakin sarki ta'a sannan kuma ka zamo daga cikin mutanen da suke taimakon gaskiya shine nusratul haqqi wa ahliha ka zamo mai taimakon gaskiya da ma'abuta gaskiya in Allah ya taimake ka da waɗannan abubuwa guda biyar to in Allah ya yarda kayi wasu abubuwa muhimmai waɗanda za su taimake ka wajen samun istiqama a rayuwarka da ya je gaba na gaba sai ce samaratul istiqama in Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka zamo daga cikin mutane masu istiqama mene wani riba zaka ci me zaka samu a rayuwarka sai ya ambaci abubuwa da yawa na iya taske abubuwa guda uku wanda da yawa daga cikin abubuwan ko duka abinda ya ambata za su iya shiga cikin uku abu na farko tanawulin barakat in dai Allah ya taimake ka ka zama daga cikin masu istiqama to za ka samu albarka a rayuwarka albarka a kowane bangare albarka na arzikin Allah da zai saukar daga sama albarka na Allah ya azurta ka da zuriya na gari albarka na duk abin da kake nema kaga Allah yana sanya maka albarka a ciki duk abin da kake juyawa ka rika ganin albarka a cikin sa yana cikin abin da zaka samu inda Allah ya azurta ka da istiqama abu na biyu shine rahatul bal wal bushra inda al maut zaka samu kwanciyar hankali da yalwar zuci abinda bature yake kiransa happiness shine as-sa'ada zaka samu happiness jama'a duk abin da ake faɗi tashin neman sa a duniya saboda ka samu wannan sa'ada din domin duk abin da Allah ya tara maka in ka rasa wannan sa'ada din kai asara shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ba wa mutum mai imani sirrin yadda zai samu wannan sai ya ce ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ta hanyar ambaton Allah sai zuciya ta samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali to mutumin da ya samu istiqama za ka same shi a wajen da ake yin alkhairi za ka samu harshensa yana dacewa wajen ambaton alheri da zikirin Allah to sai Allah ya bashi wannan sa'ada din ya bashi wannan kwanciyar hankali ya bashi wannan happiness din to yana cikin abin da malam ya ambata mana cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da istiqama to zai samu wannan kwanciyar hankali da yalwar zuciya ta yadda abubuwa da yawa na damuwoyi da ake ciki sai ka ga shi Allah ya samar masa da nutsuwa Allah ya samar masa da kwanciyar hankali sannan kuma lokacin mutuwarsa sai ya samu albishir daga wajen mala'iku na cewar baya da wani abu na tsoro ko barazana game da abin da zai bari a duniya ko abin da zai tarar a lahira kamar yadda malam ya gabatar mana sannan abu na uku daga cikin samaratu istiqama kamar yadda ya gabatar mana shine nailu darajatil ula fil akhirah duk wanda ya zamo Allah ya azurta shi da istiqama to tabbas zai samu daraja na kololuwa a gidan lahira ita ce Allah madaukakin sarki zai ba shi aljanna Allah ya ba mu aljanna sannan abu gabarsa na ƙarshe da ya magana sai ya magana akan azaba ko mummunan tanadi ga duk wanda ya rasa wannan istiqama din a rayuwarsa ya ambaci abubuwa guda uku abin nan saboda su zama mana izina abu na farko shine duk wanda ya rasa wannan istiqama din to kuma zai rasa abin da muka ambata a can na cewa a samaratul istiqama mu ambaci maganar sa'ada ko da kwanciyar hankali da yalwar zuciya da samun albarka a rayuwa to duk wanda ya rasa istiqama zai rasa waɗannan gaba ɗayansu adamul adamu sa'ada wal barakati wa rahatul bal duk zai yi hasaran su ba zai samu ba sannan abu na biyu wanda duk ya rasa istiqama to fa akwai barazanar za a same shi da arrukunu ila zalama dole zai karkata kuma zuwa ga azzalumai duk lokacin da aka yi magana azzalumai ko an kira sunansa ko ba a kira sunansa ba ko an kira adireshinsa ko ba a kira adireshinsa ba automatic shi ma kansa ya san yana ciki inda ya rasa istiqama domin duk abin da yake na siffofin azzalumai za ka samu a tattare da shi don haka ba sai an ce wane ba a'a na faɗi siffofin kawai zai ji da su ake yi sai zai koma gefe yana cewa malaman nan ba hali su yi wa'azi sun taɓa mutane to sai abu na ƙarshe shine duk wanda ya rasa istiqama din nan to akwai barazanan nuzumi dukulin na tabbas ranar lahira kuma shiga wuta za ta lazumta a kansa Allah madaukakin sarki ya mana tsari daga wuta Allah ya kare mu daga azabar wuta to ni dai da Allah ya mini arziki na biyo malam na samu na taske waɗannan abubuwa wanda kuma a matsayinka na ɗalibin ilimi idan ka taske waɗannan abubuwa to kai kuma ka san yadda za ka je ka faɗaɗa su yadda za ka amfana kowane abu ɗaya ya isa ka je ka yi bincike ka gabatar da muhadara ma wasu domin su amfana muna fatar Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya azurta mu da ainihin ya yawaita mana irinsu a cikin al'ummar mu Allah ya amfana da mu da abin da muka saurara mu da muka saurara da shi kansa Allah ya sa ya zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ubangiji ya sa yadda muka amfana kuma mu amfanar da wasu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله الأمة جماعة كنجي dama na faɗa muku malam yana tattare ya tuba tare da manyan malamai da haka muna fata malam wanda ne Allah sa zuwa na gaba kai ne a ba ta ɓata lokaci ba kafin mu gabatar da sallah za mu ba ma da gunduma namu na wannan yanki domin ya yi domin ya yi jawabi a matsayin sana shugaban wanda tun kafin ya sallah mu garba yake nan muna fata Allah ya ƙara mana irin su da lokacin da ake cin hidima a cikin yana zuwa